mahallun fil i'rab kama yaqulun wato ba ta da wani mahalli na i'rabi la mahalla laha min al-i'rab ina fata mun fahimci wannan to sai abu na gaba sai ce me
الاستصحاب hmm ومعنى الاستصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي hmm. abu na gaba shine abin da suke kira al-istis lafazin al-istis al-istishab yana kan sikelin al-istifal idan mun ce menene mizanin wannan kalma ko wazaninta al-istishab tana kan sikelin al-istifal adadin harafin da ke nan su ne a nan gudu irin wasalin da ke nan shi ne a nan gudu idan ya zanto a nan alhamza ce a farko nan ma haka sinun da ke nan ita ma nan ita ma nan tawun da ke nan nan ma haka kuma tana da kasra kaga dama wannan su ne hurufin ziyada fa'ala kuma dama suna cikin asalin kalma to a nan gurin tis'al kaga tis hab abinda aka samu a nan cikin mizani irin wasalin da yake da shi wannan shi ma ma yuqabilu irin wannan harkar yake da shi nan fataha nan ma fataha kaga suke da su da wato sikelin al-istifal shi ne al-istifhab ke shiga cike da me al-istighfar da kome al-istikhraj da su ne al-istinbat duk wannan sikelin za su shiga ciki da dukkan wanda za ka yi ta nema ya isa wani ma ya samu wata kalmar al'istimta duk cikin wannan sikelin ne al'istirja al'istimta al'istirja duk ciki ne eh me al'istifham dukkansu a cikin me a kan sikelin istifal to a cikin babin sarfu sikelin istifal menene daga cikin ma'anonin da yake nunawa daga cikin ma'anonin yana nufin talabu shay yadullu ala talab hadhihi hadha alwazn yadullu ala at-talab idan an ce al-istishab ya zanto ma'anar su shine talabu suhuba talab ne to al-istishab sai zanto ma'anar su shine ne talabul maghfirah الاستخراج سيدا انت ما نفس جنمي طلب الاخراج الاستنباط ما نفس جنمي يا مكو هلا سؤال الاستمتاع ما نفس جنمي طلب المتعة الاسترجاع طلب الارجاء الاستغفار من جماله الاستفهام شنو معنى شنو طلب الفهم يطلب الفهم ina fata an fahimta to kaga tunda an ce al-istishab shine talabu suhba sai yake wa ma'ana istishabul hal abinda ake nufi da istishabul hal mutum ya nemi ci gaba da halin da yake a da أن يستسحب الأصل معنى أن يطلب كون الأصل معه يصاحبه عند عدم الدليل الشرعي لوكس عند أثر سؤال الدليل نشريعة إلى الاستصحاب استصحاب الأصل أظن في نجد البراءة الأصلية إنه مثالي أصلي جمد كي ba na binka naira dubu goma domin zimma ɗinka lokacin da aka haife ka ba mai binka ko kobo idan wani zo da awar ina binka dubu goma wannan shine asali ko kuma sabon abu ne to daga yin da awar ina bin dubu goma mu sai mu yarda sai mu ce ba za mu yarda ba mu abin da muka sani al'asulu shine ne ba abun sa ba yanda za a yi da awar bin sai an kawo mana ne in ba dalili na buka alal asl kaga anan gurin nastashibul hal shine al istishab ina fata an fahimta nastashibul hal al aslu shine wato salloli guda biyar muke da su a cikin yini wanda duk yayi da awar ta shida sai mu ce nahnu bakina alal asl nahnu nabqa alal asl nastashibul asl المسلم به عندنا وهو أن الأصل في عدد الصلوات المفروضة في كل يوم وليلة كم؟ خمس صلوات في كل يوم وليلة ومن ادعى صلاة صادقة فعليه الدليل وان دي دعور وتصلى تشد أسيم في كاو دليل وإلا نحن نبقى على الأصل kaga anan gurin mu da muka ce za mu tsaya akan salloli guda biyar ba za mu kara ba wani kuma ya zo ya da'awar cewa akwai ta shida har ma da ta bakwai cikin mu za a nema da dalili mu ko shi dan shi ne yazo da khilaful asl fa man jaa al asl la yutalabu bid dalil fa man idda'a khilaf al asl huwa alladhi yutalabu bid dalil haka idan mutum ya je ya samu wani gida wani na ciki sai ce wannan gidan na wani mu ko mun san ga wanda muka sani a cikin gida ba shi iya yiwa haka kawai mu ɗauki gida mu mallaka maka daga kayan da a wasa dan wannan khilaf al asl al asl shine gida ba mulkin ka bane idan ka yi da'awar mulkin ka sai ka kawo shaida da dalili to shi kenan sai ka je ka binciko takarda sai ka ce ai nan na zo na sai gidan a hannunsa ko mun yi da shi zai fita a ƙarshen wata har watan ya ƙare na ƙara masa ko da baku sani ba ga takarda ga shaidu da mai unguwa da wani da wani to kaga wannan yayin da ya da'awar salaful asl sai zo da mai da dalili sannan a karba amma duk wanda ya da'awar salaful asl sai ko bai zo da dalili ba za a karba ba wato dai wannan shine abin da suke kira al-bara'atul asliya shine istihabul hal ma'ana albara'atul asliya asali shine babu komai akan dan adam na wajibi ba a da'awar ko wani abu wajibi akan ka sayan an same dalili asali shine khulu zimmatika min al-huquq ba a da'awar ga wani haƙƙi akan ka sayan akwai ne dalili ma'ana al-aslu fil insan an yakuna bari'an min al-wajibat wa min al-huquq duk dan adam asalinsa shine ba wani wajibi akan sa sannan babu wani haƙƙi akan sa idan mun samu wani wajibi a kansa to wannan dalili ne wajen ta wannan wajibin idan babu dalili to sai mu kyale shi akan me alal asl sannan idan wani dalili ya zo ya wajabta abu to al asl shi ne subutu haza wanzuwar wannan abin da aka wajabta masa ina fata an fahimta duk wanda ya zo ce ai ba wajibi wani akan ka to wannan yayi dawar me khilaful asl fa huwa mutalabun bid dalil dole sai a nemi cewa to ya kawo dalili wannan shi ne abin da suke kira da istihabul asli wato karkashin sa suka yi ta turo ka'idoji ko kuma ka'idoji na kuke da yawa irin su al'aslu baqa'u ma kana ala ma kana alayhi al'aslu baqa'u ma kana asali shine yadda abin ki da haka zai shiga da wanzuwa wannan shine asali wanda duk yadda aure sabanu wanda asalin sai ne sai kawo dalili duk a cikin wannan ka'idar ne alaikin la yazulu fi shakk da cikin wannan ka'idar ne kamar kuma dukkan am al aslu fil am shine an yabqa ala umumi idan aka ce ga wani lafazi am da ya shafi kowa da kowa wani ba zai zo ce banda wani ba dan idan yace banda wani yayi da'awa ta me khilaf al asl fa alaihi bid dalil dole ya kawo dalili idan bai kawo dalili ba dole ke dole ke da al asl sun nas an yabqa ghayr mansukh asalin dukkan nasi ne ke Qur'ani an saukar da shi ne don ka yi da shi idan wani zo ce wannan mansufi ne da'awar su cewa mansufi ne shine me khilaf al-asl fa huwa mutalabun bid dalil wa illa fa nanu na'malu bi hadha an-nass al-asl fil mutlaq an yabqa ala itlaqihi dukkan wanda zo da war hadha al-mutlaq muqayyad sai mu ce aina ad-dalil alladhi yuqayyiduhu fa idza atati bid-dalil naqbaluhu fa idza lam ta'ti bid-dalil da'u ala itlaqihi ya tafi duk abin da zai iya shiga ciki na ma'ana sannan idan mutum ya zo ba ya da alwala babu yadda za a yi shakkar ko na yi ko ban yi ba ya zanto cewa shakkar nan ta ta nuna yana da ita al'asar shi ne babu babu ita to tun da ya zo ya shakkar na yi ko ban yi ba wannan shakkar za ta kore wancan asalin kawai ba kai ba sannan idan mutum ya samu tabbas din yanzu ya je nan masallaci ya je nan wurin alwala ya alwala ya shigo masallaci har ya tiyyatul masjid ya zauna na sauraron karatu sai shakka ta zo masa kuma alwalan ta warware ko bata warware ba to za mu yi aiki da wannan shakkar ko mu yi gini akan wancan asalin akan wancan asalin ne yana da alwala mushi ba yadda za a mutu ba da ita sai inda ne da dalili dalili ko manzo Allah ya nuna shine idan ya ji wari a jikinsa ko kuma ya ji karan fitowar iska a tattare da shi to shi kenan ya riga ya san yanzu kuma an sami yakinin baya da alwala amma in ba haka ba duk zamu tafi akan asali ne wannan wannan yana da muhimmanci sosai da sosai istishabul hal yana da muhimmanci dan ne so da dama za ka ga mutane suna jayayya su biyu ko su uku to amma sai ka samu cewa wato wani yana neman ka da dalili bayan shi ne ya kamata a nema da dalili ina fata mun fahimta yanzu wani ya zo yana azumin rajab sai ka ce da shi azumin rajab bai halatta ba kaga kai nan gurin ka faɗa haka ne akan me Allah afu sai ce me dalilin ka na cewa bai halatta ba kai ba shi zai kawo dalili ba kai da kake me dalilin ka da yake kai domin asali shi ne kulu zummataka min hadha siyam min hadha sawm asali ba wannan azumi akan kai idan kai da wara akwai sai ka kawo me ni yanzu ba ni za a nema dalili ba kai za a nema dalili kai da kake ni da ba na yi ana abuka Allah afu ina ba ta fahimta ko wani zo kuna rigima akan maulidi kai kace ba maulidi shi kuma ce zai maulidi kaga bai kamata ya cewa me hujjan ka na cewa ba maulidi ba bai kamata ya faɗa maka wannan ba dan kai ta baka al-asl al-asl shine adamul wujud amma kai tun da kai da awar khilaf al-asl fa alayka bid dalil anta idda'aita mashru'iyyat al-maulid fa idan anta mutalabun bid dalil wa ana idda'aitu عدم مشروعيته فانا باكن على الاصل انا غير مطالب بالدليل لا يطالبني احد بالدليل ba wanda zai zo ce mun me hujjar sa ta ba maulidi amma kai da kai da za a ce me hujjar sa ne irin yadda idan wani ya zo ya yi sallah ta shida ayi ne yace salloli guda shida ne kaga shi za a nema da dalili ni da nace guda biyar ne ba wanda zai ce me dalilin ka na cewa ba a karawa kan biyar dan ni ana alal asl ina fata mun fahimta wato fahimtar wannan zai taimaka ɗalibin ilimi sosai da sosai a wurare sai ce mai kuma tartibul adilla
ترتيب الأدلة وأما الأدلة فيقدم الجليل منها على الخفيف والموجب والموجب للعلم على الموجب للظن والنطق على القياس والقياس والقياس الجلي على الخفيف فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال
wannan abu na tartibul adilla da yawa daga cikin masu shahin warkar suka ce da kamata ya kawo shi a can wajen babi na ta'aru idan tartibul adilla ana amfani da shi ne a babun ta'aru shine wani nassi mu ga a zahiri kamar ya ci karo da wani nassi to anan ne ake amfani da abin da ake kira tartibul adilla dai idan nasoshi guda biyu suka ci karo da juna kamar yadda yake bayyana ga mujtahidi to dole ya lura cikin su ayyuhuma aqwa min al-akhar fa yuqaddimuhu ya lura wanne ne ko ni karfi ka ga nan dole za a yi tartibul adilla ke لأنك عندما أردت أن تميز بين هذه النصوص أيها أقواها والنين يفكر في سيكا دولي أكو بكاتا lafi guda biyu suka suka zo wannan sahihi wannan da'ifi gashi sun yi ta'arufi wanne za a gabatar sahihi nassi guda biyu suka suka zo da juna kowanne daga cikin su sahihi ne sai dai wannan mutawatir wannan ahad wanne za a gabatar mutawatir hadisai guda biyu suka suka zo kowanne ɗaya daga cikin su sahihi ne sai dai wannan min mattafaqa alaihi shaykhan wannan kuma yin fara da bihi ahaduhuma wanne za a gabatar to ga ganin gudun tartibul adilla din kenan amma duk ana magana akan cewa ka gabatar da daya akan daya wannan izalimin tunal jam'u bainahuma idan baya yiwuwa ka iya hada su aiki da su amma matukar zai yiwu kai aiki da su gaba daya to babu yadda za a yi ta jefar da daya tunda kowanne ya inganta shine suke cewa aljamu aula min at-tarjih hada nasi guda biyu kai aiki da su yafi sama da tarin jayar da daya kan daya domin idan ka haka ka annaka a hamalta hazan nas wa a amalta hazan nas ma'ana ja'alta hazan nas fi fil amal wa tarakta hadha lam ta'mal bihi wanda kuma sun ce i'malun nasfaini aula min ihmali ahadihima yin aiki da nasoshi guda biyu matukar da sun inganta ya fi sama da ka jefar da daya shine dai abin da suke cewa da wani yaren aljam'u aula min at-tarjih to suka ce ya fi kyau da ya kawo shi a kan babin ta'arufi tartibul adilla sai ya dace da shi amma waɗansu suka ba shi uzuri suka ce uzurin sa a nan gurin ya jera dalilai na shari'a ya fara da alkitab ya ambaci as-sunna ya ambaci al-ijma sannan ya zo ya ambaci kiyasi to tunda ya ambaci kiyasi ya kamata tartibul adilla ya zo bayan an ambaci kiyasi amma yaya za a yi ba ambaci kiyasi ba tunda ta'arubi ya kawo shi a can kafin ya ambaci kiyasi sannan ai maganar tartibul adilla bayan ga wani dalilin bai riga ya faɗe shi ba shine a uzurin da wadansu malaman suka ba shi wa amma al-adilla ويقدم الجلي منها على الخفي idan soki guda biyu in sun ci karo da juna akan gabatar da mafi fitowa fili akan wanda yake alkhafi boyayyen ma'ana ce kamar yanzu ta'arada nasani ahaduhuma nafs wal akhar zahir kaga nan wanne za a gabatar wajen aiki za a gabatar da annas ala zahir ina fata an fahimta والموجب للعلم على الموجب للظن za a gabatar da nassin da yake wajabtar da ilimi akan nassin da yake gabatar da zato mai rinjaye kaga yanzu duk wani dalili da zai zo ya zanto ilimi ke fa'idantarwa na ayyaki ne yake haifarwa ya sha bamban da wanda zai haifar da zato za ka rinjayar da wanda yake haifar da yaki ne akan wanda yake haifar da zato والنطق على القياس abin da ke nufi da annutuku wannan shine alkitabu was sunna shine annutuku za a gabatar da aya ta alqurani da hadisi alal qiyas akan qiyasi wato ga wani abu wanda yake nassi na alqurani yace kaza amma inda za a yi qiyasi to qiyasi kuma ya faɗi kishiyar haka to nan sai mu yi aiki da nassin karra ko mu ko mu ce tare mu tafi qiyasi ga ba mu da qiyasi a nan gurin والقياس الجلي القياس الخفي idan abu za mu kiyasinsa ga kiyasi jali zai iya karbuwa cikinsa ga kiyasul khafi zai iya karbuwa cikinsa wanne ya kamata mu gabatar aljali al-khafi fa in wujida fi nutqi ma yughayyiru al-asla idan a cikin qur'ani da hadisi muka samu abin da zai ture mu daga wani asali na da namu na da asali namu na da babu sallah guda biyar akan kowa amma sai nassi na alkurani da hadisi yazo sai ya wajabtar da sallah guda biyar kaga wannan gayyar al kenan to dole mu gayyaru daga wannan asalin da muke wa illa in ko ba haka ba fa yustashabu hal sai mu ci gaba da zama yadda muke kafin saukar qur'ani da hadisi ina ba ta fahimta kafin saukar qur'ani da hadisi ba a wajabta azumin watan rajab ba bayan alkurani da hadisi sun sauka kuma ba a wajabta ba ina fata an fahimta to a nan gurin sai mu ci gaba da zama a kan itikadin mu cewa azumin watan rajab ba wajibi ba ne ba hasali ba ba musahabi ba ne ba ba mu wasi a shari'a domin ba mu samu ba fi nutuk ba yi gairul aslu ba al'aslu shine adamu mashruhiyyatihi fa nazal alkitab was sunna wa kadhalika lam yanzil lam tanzil mashruhiyyatuhu fa idan nabqa al asl ina fata mun fahimci wannan تسكم تزي شروط المفتي امم ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا مم.
خلافا ومذهبا امم وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد امم عارفا بما يحتاج إليه في- في استنباط الأحكام امم من النحو واللغة ومعرفة ال- ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها.
امم wannan sharuɗa ne suke faɗa na al-mufti waɗansu kuma su kuma sukan faɗa cewa su ne sharuɗa na mujtahidi wanda ke zo nan gaba ya bayani akan ijtihadi yana daga cikin sharuɗa na mutumin da zai fatawa an ya kuna aliman bil fiqh ya kasance ya san fiqh wa aslan wa far'an wato ya san dalilai sannan ya san abubuwan da aka tsaga daga cikin dalilai din khilafan wa madhaban ya san abin da aka yi sabani tsakanin malamai kuma ya san mazhabar da yake son ya bada fatawa a cikin ta wa an yakuna kamil al-alif fil ijtihad kuma ya kasance yana da cikakken makamashi na ijtihadi me cikakken makamashi na ijtihadi arifan bima yustaju ilayhi fi istinbat al-ahkam yana da cikakkiyar masaniya game da abin da ake bukata wajen gano hukunce-hukunce من النحو من علم النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها wato ya san nahawu da luga ya san kuma ilmin rijal sannan ya san tafsirin ayoyi waɗanda suka shafi hukunce hukunci kuma ya san hadisai alwadi da su fiha waɗanda suka zo dangane da su hukunce hukunta to shine da yawa daga cikin malamai suke cewa duk wanda ya kawo wannan a matsayin sharɗin istihadi to mujtahidi a kowane karni ba za su wuce cikin yatsa ba in dai sai mutum ya san wannan zai fatawa ba wanda zai fatawa a duniya ko adadin da za su yi a kowane gari ba su da yawa kuma abin ku gani fa arifin bi ma yuta bi la istin batul ahkam duk abin da ake bukata wajen istin bat sai ya san shi min an-nahwi wal lughati wa ma'rifati ar-rijali wa tafsir al-ayat a ilmin rijal akwai mutanen da dama sun zo sun yi fatawa sun mutu har suka mutu ba su san ilmin rijal ba kuma ba za ka lissafa sun wa cikin masana ilmin rijal ba wa tafsirin ayatul waridati fil ahkam wannan yayi ma kokari da ce tafsirin ayoyin za a sani wadannan wadannan sun sun shartanta haddan qur'ani ne gaba daya ko kuma haddace abin da ke kira ayatul ahkam kafin ka fara fatawa bayan ka haddace sannan ka san ma'anar su wal akhbar al waridati fiha kuma yanzu ka haddace abin da ke kira ahadithul ahkam wato kamar hadisan cikin sunan abi dawud misali Allah kalli zan to ka haddace sunan abi dawud kafin ka zo mujtahidi ko ko ka hada da turmizi da nasa'i da ibnu majah tun da wannan dukkan su ahadith al-ahkam ne ko mu ko dauki littafin umdat al-ahkam ka haddace shi ka dauki bulugul maram ka haddace shi ka samu talqis al-hadith dan ka tabbatar wani hadisi ne suka inganta wannan ne ba su inganta wanda sunan sabur raya sai dai idan ka zo za ka yi tasirin hadisin sosai ka yi bayanin sahihi da da'ifi sannan ka ci gaba da bayanin kuma istinbat al-ahkam ya dama hadisan duk suna kanka gaba daya har kafin ka fara fatawa ko kuma gaban to mu sai shi da Muhammad Amir sai ki tace dukkan waɗannan sharuɗa da malamai suke kawo yace ma anzalallahu ta azin su fa'al yace Allah ya zargi kafirai kafirai da basu riga ma suka shiga musulunci ba lantana su san usulul fiqh ya zarge su dan me ba sa ba da kulawa wajen fahimtar Qur'ani sai afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin in dai ba shi halatta mutum ya duba alkur'ani ya ɗauki hukunci sai ya zo mu shahidi to ba shi halatta ma kafiri ma sauraron alkur'ani zai da ya saurara da zai fahimta in kuma har ya fahimta sai ce to ban gane ba har sai ya jira wani mu shahidi ya masa bayanin sa da shi ko Allah ce wa in ahadun minal mushrikeena sajaraka fa'jirhu hatta yasma kalam Allah thumma ablighu ba na akwai ayar da an karanta na zan fahimci mai take nufi sai yanzu ba zan yi aiki da ita ba sai ranar da zama masu shahidi su masu wannan ka'idojin ko suna ganin cewa ma bai ma halatta ka dauki alqur'ani ba kai aiki da shi sai ka zama mai shahidi in ba haka ba dole ka zama mukallidi kawai ka je ka bude muktasar da da ahalari duk wata aya da ka fahimta to bai halatta kai aiki da ita ba waɗansu da suka yi gulu irin su sauyi mata suka yi in ka riko da zahirin ƙur'anin ma ka kafiri ne kaga wannan wannan wannan ba karamin ta'addanci ba suka wa alqur'ani to wallahi ta'addanci ne mai girman gaske illa ce mai girman gaske wato dai abinda ake bukata wajen mutum ya zama to shahidi ko ya zanto mai yin fatawa ya zanto abin da zai yi fatawar a kansa ya san shi a ta iya yiwa ka iya yin fatawa a babin taimama amma za ba za ka iya babin alwala ba ta iya ka yi fatawa a babin sarki gaba ɗayansa amma idan zo a babin riba ba za ka iya fatawa ba ta iya ka iya fatawa a babin riba da babin abubuwa amma idan zo babin rabon gado ba za ka iya fatawa ba ta ba sarki bane ba sai ka bada fatawa a kowane babi abin da aka tambaye ka sani ka fada wanda baka sani ba sai ba sani ba duk duniya ta da imam malik mustahidi ne amma an zo an yi masa tambayoyi arba'in ya ansa guda goma ya ce talatin ɗin bai sani ba mai tambayar zo ce yau kai ne da ake ta kura imam malik imam malik kuma kamar ce yace idan ka koma garin ku kaje ka ce na je madina na samu ashe imam malik jahili ne bai san komai ba kaje kamar da labari a garin ku ban sani ba kaje kamar da labari ka ce ashe kaso kuma jahili ne ba bai san komai ba to wai ai ban san ibada suna ba da fatawa ko wani fanni abin da na sani in faɗa wanda ban sani ba kuma ce ban sani ba wato illar da suke dan adam suke damun dan adam wato baya so ya ce bai sani ba to wannan shine kuskure a fagen ilimi kuma dole akwai abin da baka sani ba wajen ilimi akwai wanda mutum bai sani ba duk yadda ya kai malanta duk yadda yake da kokari zai zo wani wurin ya sani ma ya manta ba da dama dan adam yana da mantuwa ai wani abin ka taɓa fatawa a kansa ma a wani wuri wani lokaci ka zira wata baki amma a zuwa tambaye ka wata rana ka ce ba sani ba in za a kama kasa ɗinka sai ka ka taɓa faɗarsa dan adam yana da wannan me yasa muhaddisuna suka yi babi babu man haddasa wa nasi mutum ne zo tare dalibai ya kawo musu hadisi da sanadinsa da kafa da komai da komai hadisai wajen arba'in hamsin bayan wani lokaci shekaru sun tafi shekaru goma shekaru goma sha biyar sai je tarar da wani ɗalibi na karantar da wani hadisin sai ji kamar da ne ya taɓa jinsa ya manta amma shi ɗalibin sai ce haddasa na fulan kala haddasa na fulan kala haddasa na fulan haddasa na malam abubakar قال اخبرنا فلان اه shi mala abubakar da yazo sai ji wani mala abubakar da sai ce ai kai din kai ne ka bani wannan hadisi yace ni yace yace to ina manta ma na faɗa da mala abubakar ta sa hadisin sai shi kuma yace haddathana fulan qala haddathana fulan qala haddathana fulan qala akhbarna mala abubakar qala akhbarna fulan ya ta zuwa ga manzon Allah dan shi a wurin sa wannan shine sabon sanadi shine akhiru ma inda min al-ilm to kaga a nan gurin wato yadda magabata suka ba mu hoton yadda harka ta ta ilimi take dan haka dai shurutul ijtihad da ake kawo galibi shurut ne waɗanda suke ta ajiziya bi ma'ana lam tatawaffar fi kaseerin min an-nas illa al-aqall min al-qalil sai kaɗan daga cikin mutanen suka wannan shuru da wanda gaskiya ba ba abin nan bane ina ga muhammad al-amir sarkifi da ko ba amir sarkifi ba wato shaukani ya yi bayani mai kyau a ciki akwai risalarsa mai kyau dangane da babin istihadi wato ya yi magana ko da cikin kifi kusan ya ɗauko ababai da dama a cikin a cikin tafsiri na suratu muhammad wajen shafi saba'in ne akan fadin allah ta'ala fala ta dabbarun al-qur'an am ala qulubin aqfaluha wajen shafi saba'in ne akan wannan yana bayanin ijtihadi da shurutul ijtihadi da wajibta duk wani zahirin alqur'ani zahirin hadisi ai abin nan ne kyau sosai da sosai na gare sai maka mutum idan mutum ya koma ya karanta shi sai kuma sai shurutul mustafti
شروط المستقصي ومن شرط المستقصي أن يكون من أهل التقليد فيتقلد المفتي في الفتيا وليس للعالم أن يقلد والتقليد قبول والتقليد قبول قول القائل بلا حجة فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله فإن قلنا إن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا
wato sharuɗa na wanda shi kuma zai fatawa shi ne almustafki almustafki ma'ana allazi ya tulbul fatiya yana daga cikin sharuɗinsa an ya kona min ahli taqlidi wato idan mutum ya kai ijtihadi ba shi halatta ya ce zai tambayi wani fatawa don zai wani aiki sai dai ijtihadi ya yi ya aiki sannan idan mutum ya kai matsayin muttabi'i wanda ya safi an ya kara a kawalar ulama wa adillatahum wa fatawihim yurajjih ma dallar dalil ala ruhanihi shi ma ba zai tsaya yana fatawa ba sai je karanta ya binciko ya dauka amma wanda yake baya ya karanta ya gane ballantana a ce ya kai mutum to shi wannan shi ne zai fatawa baya da ilimi walaysa lil'alimi an yuqallid ba shi halatta ga malami yayi taqlidi wa taqlidu shi ko abin da ake kira taqlidi qabulu qawl al-qa'il bila hujja ka karbi maganar wani mutum ba tare da hujja ba kawai ya baka fatawar ya halatta ka je ka cigaba da yi ya haramta ka je ka cigaba da yi baka san me dalilin sa ba shi don kana cikin mutanen da in ma ya faɗi dalilin ba za ka iya rikewa ba to wannan shine ake nufi da takalidi to wannan shine sirrin cewa ba shi halatta malami ya takalidanci ya kawai kana malami za ka tsaya ko mutum ya faɗa maka abu ba tare da hujja ba kuma ka je ka ci gaba da shi ai ba zai yi ba kai ko ɗalibin ilimi na gaske kake a maza littafi haka ya kamata ya faɗa maka dalili zai idan ka ji gaba ka kare kanka fa'ala haza in ko mun ɗauka cewa ta dalili shine ka karɓi maganan wani ba tare da hujja ba qaulun nabi qabulu qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam ya san mata dalilan kenan mutum ya riki maganar manzon Allah ya je ya aiki da ita waɗansu malaman na kiran shi da suna ta kalidanci ومنهم من قال daga cikin malamai ko wanda yace at-taqlid huwa qabulu qawl al-qa'il wa anta la tadri min ayna qalahu wato ka faɗi maganar mai magana ba tare da ka san daga ina ya turo ta ba in ka san inda ya turo ta to bai zama taqlidi ba kenan to me bambanci da wancan qabulu qawl al-qa'il bila hujja kusan da abu daidai bambancin ba da yan kullu inna nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu bil qiyas in mun ce manzon Allah yana yin kiyasi abin da yake nufi kullu da kiyasi ma'ana yana yin ijtihadi mas'ala ce shin manzon Allah yana yin ijtihadi ko ba ijtihadi sun tattauna kai wadanda suka ce manzon Allah ba ya ijtihadi inda Allah ce inna anzalna ilayka alkitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima yaraka Allah ma'ana mun saukar maka littafi dan kai aiki da abin da Allah ya nuna maka ba wai abin da kai ka gani da kanka ba wanda kuma abin da Allah ya nuna maka ya zama nasi kenan amma abin da shi ya gani da kansa shine ijtihadi to wannan shine hujjar wanda suke ta maza Allah baya ijtihadi abin nufi baya kiyasi wadanda kuma suke cewa a manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana ijtihadi munafikai sun zo sun nemi izinin sa ba za su je gazo su tabuka ba ya kuma ba su izini sai su zauna ba sai sun je ba karshe kuma Allah ya zarge shi a fallahu an kalima zinta lahum inda wancan abin da ya na ba su izini da nasu ne daga baya Allah zai zarge shi ba zai zarge shi ba afallahu an kalima azinta lahu sai manzo Allah yakan yi kiyasi ko yakan yi ijtihadi sallallahu alaihi wasallam yace fa in kunna inna nabiy sallallahu alaihi kana yaqulu bil qiyas fa yajuzu an yusamma qabul qawlihi taqlidan wannan kenan mas'alar cewa shin wanda ya dauki maganar annabi ya yi taqlidanci ko ko bai taqlidanci ba yace in mun tafi kan cewa manzon Allah na yin kiyasi to kaga kiyasi ai ba nasi bane ba ya zama rukun maganar annabi ya zama mai takalidanci amma idan muka ce manzan Allah bayan kiyasi to kaga rukun maganar sa bai zama takalidanci ba don mun riga mun san kai tsaye daga wahayin da Allah ya masa ce mun san dalilin sa ina fata mun fahimta wannan mun duk masaloli ne na tatar baki mai yawan gaske domin dai manzo Allah riga ya isar da addinin ne ya riga ya tafi sa ina fata an fahimta kuma ya bar mana sunan asali da zamu koma taraktu fi kuma in ta masaktum bihi lan tazdu min ba'di abadan kitabullahi wa sunnah to da haka makoma yanzu addini shine abin da Allah ya ce abin da manzo Allah ya ce kuma ya ce manzo Allah kuma manzo Allah sai bin manzo Allah ba ta kalidanci bane tunda ka san manzo Allah wahayi yake masa kuma yanzu ko anil hawa in huwa illa wahayi ba ta kalidanci bane wa min manzon Allah bin abin da yake wajibi ne domin tunda ta kalidi shine kai riko da maganar wani ba tare da ka san dalilin sa ba ai ko kai ka fi kowa sanin dalilin manzon Allah da in ba dan ka yarda da kasancewar sa manzo ba da Allah yake masa wahayi ai da baka rike maganar sa ba baya daidai da bin maganar wani malami wanda baka san daga ina ya shiro ta ba sai al-ijtihad
al-ijtihad wa amma al-ijtihad فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض فالمجتهد إن كان كامل إن كان كامل الآلة في الاجتهاد فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران وإن اجتهد فيه وأخطأ فله أجر واحد.
wato ijtihadi a cikin larabci shine badlul wus'i fi bulugil gharar wato yin dukkan wani kwazo don kaiwa zuwa ga manufa kaiwa zuwa ga gaci فالمجتهد إن كان كامل الآلة شين اجتهادي إذن يازن توينا تككيا مكام شين اجتهادي دم فإن اجتهد في الفروع إذن اجتهادي سكين أبوان دسك فرعي نين شريعة وكنت وكنتني فأصاب كما يداتي لديدي فله أجران توينا جلازا بيو وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر واحد أما إذن اجتهادي يكسكري تولادا تيجري wannan ko nasin hadisi ne nuna haka to amma kaga ai ijtihadi ba kowa zai ba ma'ana wanda yake da mataki na ilimi duk da ba musallama ba dangane da sharuɗa da dama da malamai suke faɗa cikin littafin usulul fiqh na shurutul ijtihad to amma kuma wannan baya nufin cewa kowane karamin dalibi mai gurguwar fahimta yana ganin zai iya shiga cikin alkur'ani ya istin basu musamman cikin abin da nassi bai tabbata kai ba ku gane cewa ijtihadi fa shine abin da nassi bai tabbata ba kai kai kokarin ba shi hukunci ina fata mun fahimta amma abin da nassi ya zo a kai ba wani ijtihadi ne ke ba abin da nassi ya zo a kai to duk wanda ya ijtihadi ya dace da daidai na da ladabi wanda kuma bai dace da daidai bai na da ladabi sai ce mai wamin hum wamin hum man kala kullu mujtahidin fi furu'i musib ولا يجوز ولا يجوز ان ان يقال كل مجتهد كل مجتهد في الاصول الكلاميه مصيب لان ذلك يؤدي الى تسويد اهل اهل الضلاله من النصارى والمجوس والكفار والملحدين.
wannan wata mas'ala ce ita ma da malamai suke kawo da cikin usulun su shi dukkan wanda ya ijtihadi ya dace da daidai da yawan su sukan ce dukkan wanda ya ishihadi tunda dai har ya samu malaka ta ishihadi to abin da ya faɗa daidai ne suka ce in ba dan daidai ba ne ba ba za a ba shi lada ba ba za a ba shi lada ba dan mai zai yi kuskure kuma a ba shi lada ina fata an fahimta da haka a wurin su kowane mujtahidi ya yi daidai amma wannan matsala ce rusasshiya waɗansu suka lallabe suka ce idan ya zanto a cikin abin da ake istihadi ne wato hukunce hukunce to kowane mai istihadi ya yi daidai amma idan ya zanto a cikin abin da ya shafi aƙida ne da usul na addini to ba zai yiwu ba a ce kowane mai istihadi ya yi daidai don idan ka haka ka bude kofar kowane mai bid'a ma ka ce bid'a ta daidai ce tunda istihadi ne ina fata ku wato kaga sun lallabe bain al-usul wal furu' fal mujtahid fi al-usul la yuqalu innahu musib fal mujtahid fi al-furu' huwa alladhi yuqalu innahu musib to koda wannan maganar cewa mai ijtihadi a cikin furu'i shi kansa daidai ne ai kuskure ne ba daidai bane ba tunda manzo Allah ya ce man ijtahada fa asaba falahu ajrani wa man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid manzo Allah ya nusanta cewa zai yi ijtihadi kuma yi ne ya kuskure sannan rayuwar sahabbai gaba ɗaya sun kasance suna yawa in ka suna yawa juna suna saba juna fi misalin ijtihad wane ce wane ba daidai kai ba wane ce wane ba daidai kai ba wane ce wane ba daidai kai ba in ya dauka cewa dan mai ijtihadi daidai dan mai zai cewa dan wanda kuskure kai ina fata mun fahimta sannan a cikin tabi'ai haka wani na saba wani kuma ya da'awar wannan yayi kuskure sannan a cikin tabi tabi na haka har imam malik yana cewa kowanne ɗaya da cikin ana iya karɓan zancen sa wani kyale masa sai mabucin wannan kabarin shine manzo Allah sassan shine da abin da ya faɗa game daidai inda imam malik yana itikadin dukkan mujtahidi musib ne zai faɗa wata magana kaga wannan babban dalili ne kan cewa ba sa itikadin haka dan haka itikadin cewa kowanne mujtahidi yayi daidai magana ce wadda ba ta kan daidai ba ba ta dace da shari'a ba sannan wannan masu faɗinta galibi sukan yi haka ne don su buɗe ƙofar cewa kowace mazhaba ka ga dama ka ɗauka cikin almazahibul fiqhiyya din domin kowane mutum ya biya kan daidai yake to kaga wannan ba daidai wannan kuskure ne sai yace mai wa dalilu man qala
wa dalilu man qala laysa kullu mujtahidin fil kullu mujtahidin fil furu'i musiba قوله صلى الله تعالى عليه وسلم من اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد شكرا kaga waɗanda suka ce mujtahidi ba za a ce kowane mujtahidi ya daidai ba lalle zai iya daidai zai iya kuskure wannan hadisin shi na hujjar shi wa wajhu dalil wa wajhu dalil anna nabiy sallallahu alaihi wa sallam khata al mujtahida taratan wa sawwabahu ukhra to kaga nan gurin manzo Allah ya kasa kashi wani lokaci mujtahidi na iya daidai wani lokaci na iya kuskure amma maganar kullu mujtahidin musib kaga wannan ai bata yi wannan rarrabewar ba ta nuna dukkan mujtahidi kawai abin da ya faɗa daidai ne to wanda kuma wannan kamar yadda muka faɗa huwa ainul khata ba da zai bane ga wannan to a takaice wannan shine takaitaccen abubuwa da suka shafi shi wannan littafi da muka yi sai har sai Allah ya sa eh
كلمة ولا يجوز أن أن أن يقال كل مجتهد في كلامية إيه ليس ثم لأن ذلك يؤدي إلى تشديد على الضلالة إيه haka ne haka ne mana ba shi halatta a ce dukkan wanda ya ijtihadi a cikin asali na al-usul al-kalamiyya ilmul kalam suna nufin ilmin tauhidi ilmin tauhidi suna a cikin zakwa a sha'ira akwai maturidiyya akwai khawarij akwai mu'tazila ina fata ka fahimta akwai su karamita in shi'a akwai batiniya duk wani wanda ya danganta kansa zuwa ga musulunci ko ya yake ko ya dangantake shi ko mun kankantar ta duk suna ci sai ce idan ka ce dukkan su wanda ya wannan ya daidai da yana zalika zabi ila tuzu ala barada sai ka ka ka ka ce kenan duk waɗanda suke akan bata ma ka daidaita mazhabin su minan nasara cikin nasara idan har ka yadda da aqidar waɗanda suke da aqida hululiyya tun da su ma ijtihadi suka yi da zai hana ka mutai da aqidar nasara idan mutum ya da wahadatul wujud ne zai hana ya yadda da aqidar kiristanci ba wani dalili in dai wata mutum yake wata aqidar daidai ce tunda wanda ya yi ta ijtihadi ne shike ne kirista ma ijtihadi suka yi ina fata an fahimta domin idan ka bi ɗariƙu na sufaye ɗariƙun sufaye gulatu sufiya da kuma wato almazahibul batiniya na yan shi'a irin su karamita da sauransu aƙidarsu wato kamar combination akwai wani bangare na musulunci akwai kiristanci akwai yahudanci akwai addinin buda duk a ciki idan ka ɗauki sufanci guda su sufiya duk akwai wani to kuma ka ce kullum shahidin musulmi duk wanda ya ijtihadi daidai kaga nan gurin ka mutum ya inganta aqidar yahudu da nasar da da abin nan da sauransu eh mutum ya ya ya ya inganta wadannan aqidun kenan Allah tsare to a nan gurin darasi nawa muke nan muka yi wajen wannan littafin darasi sha hudu ko sha biyar har ne yau sha biyar kenan ko darasi na sha biyar ke to kamar yadda na faɗa shi wannan littafi a takaice ne waɗanda suke har da haddace shi din yana da matuƙar muhimmanci ya kasance mu haddace kai tsaye ba wani ɓata lokaci za mu yi ba za mu nemi sharhin sa cikin dukkan shuru ɗinsa da na duba akwai na ibnu usaimin akwai na waye akwai na waye amma ba wanda ya fi dacewa irin wannan sharhin ahmad bin abdullah ibn humayt a wannan ba ba shine mai shirin ba Abdullah ibn Salih al-Fawzan Abdullah ibn Salih al-Fawzan gaskiya shirin sai yana da kyau inda karantarwa ce a cikin dalibai ya fi karantar da shi zai fi sama da karantar da na Ibn Usaymin na Ibn Usaymin abiyat din da al-Imam al-Imriti ya bi su ya bi ba littafin ba shi kuma wannan asalin wannan matanin da muka karanta shi ya bi sannan kuma ya yawaita wajen kawo amsala sosai da sosai saboda haka sai nake ganin kai tsaye abin da zamu yi shine mu shiga sharhin sa za ku iya samu shi daga nan zuwa sati mai zuwa babu shi malam bayan ba samu sa subhanallah to yanzu ya zamu kenan gaskiya ne a wurina ya fi na ibn Usaimin na karanta na ibn Usaimin ga shi na gudu amma wannan ya fi tartibin da yi baya hana ɗalibi ya mallaki wannan ɗalibi zai iya mallaka a littafi ba da yake mallaka ba da inda mutum ya ga littafi zai saya gani ni ke mana daga cikin dabarar ɗalibi a kowane wata ma mutum ya sai littafi ko da ɗaya ne ya ƙara a labirari ɗinsa ko duk bayan wata biyu mutum ya sai littafi ko duk lokacin da ka yi sabon riga ka yi sabon littafi ni na ga wannan zai taimaka mutum su suru wallahi ba abin da ya fi littafi daɗi zai su da dama da na tashi rubutu na a sudan kusan abin da na amfani da shi na littafai wato sama da rabin su ina da su a labarari na kasa sai na samu sauki sama da rabin su ina da su wannan ya taimaka mun sosai sosai da haka sai nake ganin cewa ɗalibi ya samu littafi yana da muhimmanci sosai da sosai ko musamman idan ko mutum yana da littafin yana samu yana karantawa don ita ma wata wata karika din shi wallahi mutum ya karanta shi ya karantawa wannan ba garin musiba ba ce dama dama idan ya yi wasiya cewa ko da bayan ya mutu su zama wakafi to ya more amma wallahi ya bari yara su kai watan da su karshen tashin hankali a duniya kenan akwai manyan malamai da suka mutu littafansu a rika watan da su a kaso kuri ya sai ga littafi mai juzi biyar an kawo maka za a sayar maka da ɗaya don shi wanda ya ɗauko ɗan bai san littafin ba wajen rabon gadon ba haka gashi ne suke raba a kaga yasa al'asma iya ce kullu ilmin la yadkhulu ma'iya al-hammam fa laysa bi ilmin yace dukkan ilmin da ba zai shiga ban ɗaki tare da ni bai ba ilimi bane ba yace ba na yana nufin duk abin da bai haddace shi ba a zuci a littafi yake littafi zaka shiga ban ɗaki da shi shi ne abin da yake da wanda da cikin sa ce a ashhadu bil ilmi fi majlisin a ashhadu bil jahli fi majlisin wa ilmi fil bayti mustawda'u idza lam takun hafizan wa'iyan فجمعك للكتب لا ينفع sai kawai sai in zo majalisi da zahirci da tattafan kuma suna gida da abin da aka faɗa sai ce sana jana ɗauko a littafi wa ilimin filbeti musta lau ilimin yana so a kunna da ake a gida da za lam takun hasizan wa'iyan matukar baka da kokarin haddace abubuwa na ilimi kuma da rarrabe abin da ya kamata da bai kamata ba fa jam'uka da kutubi la yanfa'u kai su tarin da sai zai maka amfani in ko har ya amfani to sai dai in ka bar shi a matsayin wakafi wani ya karanta daga baya ka samu lada ka ce amfanin littafi kenan ka karanta sannan ka bari ya zama wakafi bayan mutuwa ka yana cikin yayanka ba su samu na samu mai karatu ba in kuma ka ga a cikin yayanka akwai ɗalibin ilimi na gaske jihar to ka ga za su amfana da su amma yana daga cikin ikon Allah subhanahu wa ta'ala da yake sama mai tuwa da mutum zai ta ganin da sama maki da yawa daga cikin malamai sai ka samu yayin su ba ta zama malamai da yawa ga manyan manyan malaman zamanin mu da muka gani university Sheikh Nasiruddin Albani ba su da yaya malamai ba su da yaya malamai da yawa kaɗan ne wanda zaka samu daga cikin yayan su an samu wanda ya yi ilimi doktor mahmud sana'i wani babban malamin adab ne marubuci ya mutu a musulun shekaru kaɗan da suka wuce baya yake da ya shiga maktabarsa wata rana ya kalli littafan da ya tara na adab da balaga da nahu da sarfu ya kalli su kuma ya kalli ya'yansa ya tabbatar ba wanda zai amfana da su a cikin su ya ce sai fashi da kuka ya ce waye zai zo karanta wannan yanzu shi ne idan ka tara littafi idan Allah bai sa yanka a cikin su kaga wani ya kama hanyar karatu wato tun farko sai ka rubuta wasiya ko bayan ka mutu a kai labirari don wuri kaza kai wasu labirari da cikin ɗaliban ilimi za su karu da ita to sai mutum ya samu lada mai tsarin yawan gaske ko shekara ɗari aka ana karanta su yana samun lada a wurin hukunci ya gadar da ilimi a bayansa Allah samu dace yanzu wannan kenan ma'ana sai dai ku yi photostat to idan haka ne ko wannan dan zamu bi kenan ko ba haka ba sai dai in zamu bai wa malam abba ya buga shi zai iya buga shi zai iya buga shi photostat amfanin sa ba zai yawa ba amma za su iya bugo wanda suke mai araha wanda wanda ta eh a to ya za su da babu fa malam ba ba yanzu nan sai dai ka tura madina ji a kawo maka kenan ni ba ta da samu amma gaskiya na samu yana da kyau wallahi ya bani sha'awa yadda ya tafi ma da yadda yake tanawulin mawdu'an da sauran Abdullah bin Salih al-Fawzan Abdullah bin Salih al-Fawzan idan za ka buga za mu tambaye shi mu ji zai iya bugawa nan da sati sati biyu kwana goma domin sati mai zuwa ina kyautar da san ba za mu samu damar yin karatu ba saboda za mu yi wata tafiya zuwa Nijar kusan wani adadi ne malamai za su je mutanen zandar sun gayyace ni tun watanni da suka wuce kai ya ba su shekara to Allah bai sa na sami zuwa ba a zuwa za mu yi tafsiri a kabar ne kawai ba juma'a za mu yi tafsiri tun daga cikin juma'a biyu ruwan sama ya abin nan ya hana mu samun damar mu tafsiri yanzu abin da mu idan na mana abba waya yace ba zai iya buga ba sai mana Ibrahim ya fito sai da kuka saba idan mana abba zai iya buga kuma shi kenan fa biha wani ba sai dai kuma za mu bukace shi da wuri ban so in ce wai mu dakatar da shi sai bayan azumi so ne kawai mun gama mu ci gaba alaikum salam eh eh an kare an kare kitabu ta eh ba ka ba har yanzu wallahi ba ta bari ba ku da wai da ansa da kowa yi eh shi ne ina tunanin kafin a ci azumi ya wuce a sa darasi no za a yi zai wahala a biyar saboda azumi na kara matsawa waɗansu ayyuka da mutum da suke ba mutum yana so ya kammala kafin azumi shi ne dalilin littafin za a sa in sha Allah ba zai zama mai wahala ba za a sa littafin da kowa zai iya samu da izinin ubangiji ba na a fara da azumin ya zo a ci gaba wato ni tsakani da Allah ko da ke karatu na yoyo ɗin da yana da amfaninsa a sauransu amma ni dai ban san me yasa ba sai na ji da kwarin gwiwa a kansa yanzu yanzu wannan taron haka ya fi burge na haka wannan irin wannan karatu shi ya burge ni kuma ina jin shi ne shi ne ya fi kamata ma mutum ya ba shi muhimmanci wallahi shi ya fi kamata mutum ya ba shi muhimmanci amma taron yoyo a Kano din nan ni baya burge ni sosai saboda ana karuwa ana karuwa amma mutane ba sa taimakawa da karuwa sai amfani kana ina nan gurin muka ta ihu akan wannan kasa din har sai da Alhaji Muhammad Indi ya zo daga Maiduguri kasa kana ina yanzu su fika a nan gurin arowa muka sati biyu ba mu da amplifier din da zamu sallah sallar juma'a da ta wuce duwu ba wanda yi sannan wai sai bayan na fita wani zo zai na ta sallah sai a yi ne ta wannan hudubar sati mai zuwa saboda naujan su ne sai kar Allah ta sa ya tashi da mutane irin wannan wallahi ni abin da nake da itikadi a cikin zuciyata wallahi ma ahlu sunna na Kano ba ta gaskata malaman Kano na sunna ganin suke duk ƙarya muke in sun yi da gaskiya muke ba za su yi mana don wannan karshen sun mutum shi ke wallahi suna da ban mamaki wallahi suna da ban mamaki ma'ana dan jahilci mutum wai yana ganin cewa ai wannan masallacin na almuntada ne tunda na almuntada ne muntada ya kamata kai kaza to muntada tana an rufe wasu sun muntada tun February kuma wanda suke gaba da ko a Kano su suka tashi suka tafi har Abuja suka je suka ga duk wanda za su gani dole a rufe office din muntada a Kano dole a kori muntada daga Najeriya ko a alƙalla a rufe office din daga Kano ko ai kaza ko ai kaza ko ai kaza duk wanda suke na sunna don kuma ba wanda ya damu da me aka yi ba wani kwarin gwiwa da mutum ke samu ta fuskar da'awa a Kano sai dai mutum yi iyakacin yin sa saboda bayan Allah cikin dalibai da samari da suke da kokarin su fahimci addini amma wallahi tallahi in dai dan waɗanda muke tare da su ne ni a fahimta ta gani suke kariya muke ni ban taɓa yadda cewa wai sun gaskata mu cewa gaskiya muke faɗa ban taɓa yadda da wannan ba da haka nake abina gaba gaɗi kuma ba wanda zai tare ne sai dan me in kuma ya tare ne zan gasa masa magana saboda a sauran garuruka da duk mutum ke zuwa ya karatu ba haka yake yi ba na zuwa kai kai kai karatu a Maiduguri ka je ka karatu a Bauchi ka je ka karatu a Kaduna duk za ka ba haka mutanen suke ba in dai wanda kuke mu'amala da su wanda ya kamata yi abu lalle zai yi kai tsaye wani lokacin ba sai ya faɗa maka ba kai tsaye wani mutum zai yi mutanen mu suna da ban mamaki wallahi suna da ban mamaki yanzu wani wani abokina yana yana yana yana wani gari muka yi magana jiya a waya dake ce ya ji an ce ana fama da wai matsalar sifika a masallaci ya ce menene ya faru a sifika na ce eh to ai malam ba za a sanar mutane su ji sai an sanar mutane su ji amma lokacin da aka sanar an samu naira dubu shida ne ko dubu na idan ana bukatar an fulfaya dinin sabuwa nawa za a bukata a siya to kaga akwai matsala akwai matsala sosai kana dubu goma magana ce ta dubu ashirin zuwa dubu talatin ko na makanta ala kulli halin wato akwai abin nan insha Allah dai za mu sa duk tunani na wai da zan yi sai ta karatun wanda ba zai fi karfin mutum ba sannan kuma za a samu fa'ida a amma wallahi mutum bai da kwarin gwiwa ko na sisin kuma san san san san da kawai ya yi shi a haka Hmm? Hmm? duk suna da zuciya ne suna da zuciya ne inda ka ji za ga mutane suna da zuciya amma ban da nan ina ga mu dauka cewa dai nan da sati biyu ko insha Allah za mu ci gaba da shi wannan din kafin lokacin mun san me muka yi in photo sadle an yi in ma bugawa ce an yi idan har zai kai sati biyu malam abu bai sami ikon bugawa ba to sai dai mai photo sat kenan dan mu ci gaba insha Allah Allah ya taimaka mana sallallahu na'am wallahi ne dai ina ganin in yi sa wani ya zauna masa bai kyauta ba gare zauna shi da kanshi saboda mai zai sa wani zauna masa saboda mai zai sa wani zauna masa wallahi gal dai ya kwazansa ni ban yi dukkan wani abu da za a yi wa jarabawa dabara ba ko da ko muna dauka cewa abokan zaman mu na kasa ɗaya arna sun suna yi ka san hujjar da muke bayarwa kenan in mun umuri wasu suna yi in mun mu taimaka yan wasu suna taimaka yan wasu eh to sun taimaka musu bi haƙƙin abu batil sai fa nafsa bi bihim fil batil sun taimaka ta hanyar barna sai kuma mu taimaka yan mu ta hanyar barna sai dai mu ne mu daidai in za mu taimaka yan uwan wato idan madda tana ba ta wahala ya nemi wanda ya sani na zan zauna zan zauna jaraba amma da kaza lokaci kaza to wannan madda din tana bani wahala wannan sanda din yana wahalar da ni sai in nemi wanda ya sani ya taimaka mu to amma galibi mutane mu ba sa son yin haka a bangaren ilimi muna da ragwanci kuma kamata mutum ya koya dan ilimi ne da haka ni gaskiya bana goyon bayan wani zauna wani jarabawa ba kuma zan yi ba da fatawa akan halaccin wannan ba gaskiya eh ni ma tashi zan yi ma ina da lacca yanzu haka a daura wanda haka sai ku hakuri ma zan tafi daura yanzu subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum